الحمد لله الحمد لله الذي خلق الموت والحياة ليبلو عباده أيهم أحسن عملا وقت الآجال وحددها تولى القضاء وأحكمه له العزة والقوة والحكمة فلا راد لقضائه ولا معقب لحكمه أحمده تعالى وأشكره وأتوب إليه وأستغفره وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله أفضل من نال حسن الخاتمة وأفضل من سلم لقضاء الله وقدره اللهم فصل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستن بسنته إلى يوم الجزاء أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله تبارك وتعالى وأحسنوا الظن بربكم وراقبوه مراقبة ذوي اليقين في حكمه وقضائه عباد الله إن الله كتب الموت على كل ذي حياة وجعله مرتبطا بأجل محدد من عنده لا دخل للعبد في اختياره ولا علم لأحد في نزوله وكيفيته فريق يأتيه كأسهل ما يكون كسيلان الماء في, في من في السقاء وفريق ينزأ منه الروح نزعة شديدة تفتت شيئا من أعضائه فالسعيد من لقي الله مؤمنا مؤمنا مسلما راضيا ومرضيا مسلما ظانا بربه حسنا مستغفرا من ذنوبه ونادما والشقي من فارقته الحياة كافرا بربه مغضبا ممقوتا غافلا عن خالقه وربه مستغرقا في ذنوبه غير, غير مبال بحقوق الخالق متدنسا بالشرك ومتلطخا بدماء الخلق وحقوقهم غير مكترث بما يتلقاه من جزاء أيها المؤمنون إن للخاتمة الحسنة بواعث ولنيلها دواعي وأسباب منها أولا إقامة التوحيد لله جل وعلا إن إقامة التوحيد في قلب المسلم يجني ثماره في حياته وعند موته وفي قبره ويوم حشره ويكون سببا في دخول جنات ربه ورضوانه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن الله حرم على الأبد على النار من قال لا إله إلا الله فإن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله أقول ما تسمعون وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب وخطيئة فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه uwa musulmi bayan godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala ina jan hankalinmu tare da ni kaina ina mana wasiya mu ji tsoron Allah mai girma da ɗaukaka kuma ina jan hankalinmu har yanzu mu kyautata zato ga Ubangijinmu, mu kiyaye Ubangiji mu ji tsoronsa, irin kiyayewa ta mutane da suke da yaƙini a hukuncinsa da kuma ƙaba'insa. ya ‘yan uwa musulmi lalle Allah subhanahu wa ta'ala ya rubuta ya kuma wajabta aukuwar mutuwa akan duk wani abu mai rai kuma ya sanya wannan aukuwa ta zama tana da alaƙa ne da ajali da lokaci da iyaka wadda Allah ne ya yi ta babu mashiga ga bawa ko ga hankalinsa wajen zaɓen lokacin da zai mutu babu kuma ilimi ga wani daga cikin halitta dangane da saukar mutuwar da irin yadda za ta saukar wa mutum wani za ka ga mutuwa tana zuwa masa cikin hali mafi sauƙi fiye da duk abin da kake tsammani mai sauƙi kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya siffanta kamar digar ruwa daga bakin salka yadda ruwa yakan fita digo digo kuma daga bakin salka mun san salka mazubi ne na fata da ake amfani da shi ake zuba ruwa ake tafiya da shi ma'ana irin yadda ruwa ke zubowa digo digo a hankali haka za a jawo ran wani bawan Allah ina roƙon Allah da ni da ku Allah ya sanya irin wannan fitar rai ita za mu samu wani kuma ɓangaren ko wasu mutanen Allah subhanahu wa ta'ala yana fisgar ran ne daga jikinsu fisga mai tsanani wadda za ta ya galgala ta fatattaka duk wani ɓangare na jikinsa kusa da inda wannan wuri da ake zare rai yake mutum mutumin da yake sa'idi mutumin kwarai kuma mai nasara gobe kiyama shine wanda wannan mutuwa za ta zo masa yana mai halin imani shi musulmi ne ya yarda da Allah Allah ya yarda da shi yana mai sallamawa ga hukuncin Allah yana mai kyautata zato ga Allah yana mai neman gafarar zunubansa yana kuma mai nadama akan abubuwan da ya aikata ya samu lokaci da ya tuna ya yi laifi kaza ya Allah ka gafarta mu na aikata kaza ya Allah ka yafe mu ya samu damar da zai nemi ubangiji ya yafe masa shaƙi kuma mutumin da yake ba mai nasara ba shine wanda wannan rayuwa za ta fita daga gare shi zai bar duniya mutuwa ta same shi yana mai kafircewa ubangijinsa yana abin fushi abin ƙi Allah yana ƙinsa baya sansa saboda ya kafirce yana mai gafala wato yana cikin halin ya gafala daga mahaliccinsa kuma ya nutse cikin kogin zunubansa bai damu da haƙƙin ubangijinsa ba ya yi datti tare da annakiya saboda tsananin shirka da yake yi wato dattin zuciya ta shirka sannan kuma ya yi caɓa-caɓa da jinin ɗan adam da ya zubar da ya halakar da ya kashe da kuma haƙoƙi na dukiya da makamantansu na ɗan adam da ya ɗora a kansa to wannan haƙiƙa shine wanda bai yi nasara ba kuma bai sa'a ba غير مكترث بما يتلقاه من jaza kuma bai damu da irin sakamakon da zai samu ba a wurin ubangiji babu fargaba ba risina ba da na sani ba, ba wani abu da yake ji a zuciyarsa na damuwa cewa ga irin halin da zai bar duniya ya Allah muna roƙonka ka ba mu kyakkyawan ƙarshe kuma ka sa mu mutu a hali mai kyau yau tattaunawar mu ya ƴan uwa musulmi akan sabubba na kyakkyawar mutuwa kyakkyawan ƙarshe sabubba da suke jawo mutum ya samu kyakkyawan ƙarshe za mu ambaci abubuwa ko da guda goma ne gwargwadon lokaci insha Allahu ta'ala sababi na farko shine iqamatu tauhid tsaye da tauhidi nisa daga shirka lalle hakika tsaye da tauhidi a cikin zuciyar mutum musulmi yana sabbaba masa mutum ya tsinki 'ya'yan itacen ya samu sakamakon wannan abu fi hayatihi a rayuwarsa haka nan lokacin mutuwarsa haka nan kuma a cikin kabarinsa haka nan kuma ranar kiyama ran da Allah madaukaki zai tashe shi kuma wannan zai zama masa sababi na shiga aljanna da samun yardar ubangiji manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ambata cikin hadisi ingantacce cewa lallai Allah ya haramtawa wuta ta ci duk mutumin da ya faɗi kalmar la ilaha illallah ya butaghi bi zalika wajha Allah alhali a lokacin da ya faɗa yana neman yardar Allah da faɗin la ilaha illallah to Allah ya haramta wuta ta ci shi muddin da ya mutu akan wannan yanayi bai warware shi ba abu na biyu tsayuwa akan addini shine istiqama shine mutun ya tsayu da umarnin Allah kada ka tozartar da umarnin Allah da kuma tsayuwa akan iyakokin Allah su ma kar ka auka cikin su ya ce kar ai kaza to kada ka aikata Allah madaukaki yana faɗi إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون السورة فصلت آية 30 ألا مدوك يكي جاء من ونا شوى للي وأن دسك شيء وبنجد مشيني ألا معنى سني إيماني دا ألا أبين بوترس شيني ألا sannan suka tsayu akan haka ma'ana suka aikata abin da Allah ya umarni suka nesanci abin da Allah ya hana to ta tanazzalu alaihimul mala'ikatu mala'iku za su rika sauka a kansu malamai suna cewa wannan sauka ta mala'iku za ko bushara za ta zo ne wuri uku a lokacin mutuwa da lokacin da suke cikin kabari da kuma lokacin da za a tashe su mala'iku za su zo musu suna musu bushara cewa Allah ta khafu kada ku ji tsoron komai na nan gaba wala ta hazanu kar ku yi baƙin ciki da damuwa akan abin da kuka bari a baya wa abshiru bil janna mune muku bushara kuma da za ku shiga aljanna mala'iku ne Allah zai aiko saboda me saboda tsayuwar mutum akan addini innal ladina qalu rabbuna allah thumma istaqamu sune masu samun wannan sakamako as'alullaha ta'ala an yaj'alani wa iyyakum min haula abu na uku imani Allah madauki yana cewa yuthabbitu Allahu alladhina amanu bil qawli thabit fil hayati dunya wa fil akhirah wa yudhillu Allahu adh-dhalimin wa yaf'alu Allahu ma yasha Allah yana tabbatar da waɗanda suka yi imani بالقول الثابت القول الثابت شيني فدي لا إله إلا الله متن يموت ده كلمة لا إله إلا الله علامة تيتا حسن الخاتمة cewa wannan bawa ya mutu kyakkyawar mutuwa muna roƙon Allah ya sa mu samu wannan kyakkyawar mutuwa Allah madauki ya bada labari a wannan cewa shine mai tabbatar da digadigan bayinsa ya tabbatar da harsunan su su faɗi la ilaha illallah a lokacin da rayuka za su fita ko a lokacin da rai zai fita daga jikinsu abu na uku taƙawa tsoron Allah wanda kullum muna fassarawa tsoron Allah ba kawai shine tsoro da firgici ba a'a bin dokokin Allah in Allah ya ce ayi kayi in Allah ya ce kada ayi to kada kayi Allah madauke na cewa ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatihi wala tamutunna illa wa antum muslimun ya ku waɗanda suka ba da gaskiya suka yi imani ku kiyaye dokokin Allah haƙiƙanin kiyayewa kuma kada ku bari ku mutu a hirɗinku kuka mutu sai fate kuna musulunci ma'ana taƙa wannan in kuka lazimce ta to za ta ja ku ku mutu a musulunci abu na hudu husnu zanni billah kyakkyawan zato ga Allah ka riƙa sa ran cewa Allah zai gafarta maka, ka daina jin cewa zunubanka sun yi girman da Allah ba zai yafe maka ba, ka riƙa jin kai mai laifi ne, to amma kuma Allah mai rahama ne, baka kai girman da za a ce Allah ba zai iya gafarta maka ba, babu abin da Allah ba zai ba kuma duk laifinka in ka tuba, kyakkyawan tuba ka koma zuwa ga Allah, to Allah zai gafarta maka. Allah maɗaukaki a cikin hadisi Kudusi yana cewa ana inda zanni abdi bi in zanna bi khairan falah wa in zanna sharran falah ni ina nan a inda bawa na yake zato na in ya zaci alheri to zai samu alheri in ya munana zato ga ubangiji to ko zai samu mummunan sakamako Allah ya tsare mu al-Imam Ahmad ya rawaito wannan Abu Abdurrahman As-Sulami rahimahullahu ta'ala wata rana Ata ibn Sa'ib ya shiga gare shi da shi da wasu lokacin da ba shi da lafiya rashin lafiyar da a cikin ta bai tashi ba sai suka rika faɗin wasu ayyuka na alheri da ya aikata a rayuwarsa suna sanya masa kyakkyawan fata wato suna faɗakar da shi cewa ka sa rai Allah zai kyautata maka mu'amala ka sa rai Allah zai gafarta maka ka sa rai Allah zai shigar da kai aljanna fa qala abu abdurrahman sai abu abdurrahman sulami yace inni la arju rabbi ina fata kyakkyawa ina kaunar samun rahama a gun ubangiji na wa qad sumtu lahu 80 ramadan yace daga cikin ayyukan da na aikata kuma ina sa rai Allah ya bani ladan su na yi masa azumin wata Ramadan guda 80 ma'ana ya shekara sama da 80 a cikin sama da 80 ɗinnan kuma yayi Ramadan har sau 80 Allah ba shi ƙarfi da lafiyar da bai taɓa fashin azumin wata Ramadan ba har shekara 80 in an ce azumin Ramadan guda 80 ka san a kowace shekara Ramadan ɗaya ne in aka yi tamanin kenan an yi na shekara tamanin wanda banda wannan banda farkon shekarunsa da ya yi kafin balagarsa da lokacin da ya fara wannan azumi ko kuma dai lokacin da Allah ba shi taufiƙin ya fara wannan azumi don haka ya ce wannan abun yana kyautata zato a saboda shi Allah ya gafarta masa ba a son mutum ya dogara akan aikinsa ya riƙa ƙafafa cewa ai na aikata kaza ni ne mai ciyar da miskinai ni ne mai sallar dare ni ne mai azumi kaza da kaza don haka Allah ba zai azabtar da ni ba ba a san haka kar kai haka amma kuma ka rika kyautata zato cewa saboda su din Allah zai gafarta maka Allah zai shigar da kai aljanna kada ka rika ganin cewa Allah ba zai karba ba ka rika sa ran Allah zai karba ka kyautata masa zato Allah baya san amuna na masa zato muna roƙon Allah subhanahu wataala ya taimake mu akan wannan wani daga cikin bayin Allah har yanzu shi ma mutuwarsa ta zo an zo ana tambayarsa me kake tunawa ne na aikin kirki ko mun ga kana kana murmushi kana dariya ga alamar mutuwa ta zo masa ta zo maka sai ya ce an fidda ni daga cikin mahassada an fidda ni daga cikin azzalimai an fidda ni daga cikin masu yin gibar mutane kuma gashi na zo gaban ubangiji na dan me ba zan farin ciki ba yace tun da yake a rayuwarsa baya hassadar kowa kuma sannan baya gibar kowa sannan kuma baya cikin mutanen da suke zaluntar wani dan adam Allah ya tsare shi wannan aikin kawai ya hango yace ko dan wannan ina sa ran Allah subhanahu wataala ya karbe ni ya gafarta mini zunubaina Allah karbe mu ya gafarta mana zunubanmu abu na biyar as-sidqu shine yin gaskiya mutum ya tsaya akan yin gaskiya ya ayyuhal ladina amanu taqullaha wa kunu ma'as sadiqin ya ku waɗanda suka yi imani ku ji tsoron Allah kuma ku zama tare da masu gaskiya abu na shida at-tauba yin tuba tuba na tsakani da Allah ya ayyuhal ladina amanu tubu ila Allah tawbatan nasuha asa rabbukum an yukaffira ankum sayyi'atikum wa yudkhilakum jannat ga mahallin nan Allah zai shigar da ku aljanna in har ya zama cewa kun tuba tuba kuma wanda yake ingantacce wanda babu kome a bayansa shine malamai suke cewa tuba annasu shine Allah yauda fi dhanbi kama la yauda al-labanu fi dhar'i yadda ka san nono ba zai iya komawa cikin hantsa ba to haka ake so in ka tuba daga zunubi to kar ka sake komawa irin yadda nono ba yadda za a mai da shi cikin hantsa wannan shine at-taubatu nasu abu na shida daga cikin waɗannan sabubba addu'a'u a riƙa yawan addu'a ka roƙi Allah ya Allah ka sa mutuwata ta zama mutuwa ta alheri kar in mutu mutuwar faji'a wadda ban samu tuba ba kada kuma mutum ya fahimci anan in mutum yayi mutuwar faji'a ta hatsarin mota wai alama ce ta bai yi mutuwar kirki ba ba haka ake nufi ba amma ka mutu ko da a cikin hatsarin ne ko a cikin wanne yanayi ne da ba a tsammani ka mutu cikin imani da waɗancan abubuwa da muka siffanta da imani da sallama wa hukuncin Allah da yarda da Allah kuma Allah ya yarda da kai to kowace irin mutuwa kai ana sa ran insha Allah ta'ala kana cikin waɗanda suka samu kyakkyawar mutuwa amma dai ka roƙi Allah ya sa ka mutu cikin natsuwarka ka samu damar da za ka nemi gafarar zunubanka ka samu damar da za ka maida abubuwan da ka yi na laifuffuka na zalunci na haƙoƙin mutane ka roƙi Allah ya baka ko ‘yan mintuna ne da za ka ce Allahumma gafirli zunubi kafin a ɗauke ranka. Wannan ba ƙaramar ni'ima ba ce ka samu wannan, za ka samu a irin halin da muke ciki yanzu, mutuwar hatsari nan da nan mutum ya mutu. bai samu dama ya mai da haƙoƙi ba bai samu dama ya gyara alaƙarsa da ko matarsa ba bai samu dama ya gyara alaƙa da ‘ya'yansa bai samu dama ya gyara alaƙa da maƙotansa ya yi wannan laifi ya ci mutuncin wancan ya ci dukiyar wannan duka ko wasiya ba a samu an rubuta ba faj'atan sai mutum ya bar duniya ka roƙi Allah kada ya maka irin wannan ka samu damar da zaka tuba kafin lokacin da zaka mutu Allah maɗaukaki daga cikin abin da ya ba mu labari dangane da muminai suna cewa rabbana innana sami'na munadiyan yunadi lil imani an aminu bi rabbikum fa amanna rabbana faghfir lana dhunubana wa kaffir anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar ka rika addu'a Allah ya karbi ranka cikin mutanen kirki kuma hakika yana daga cikin addu'a da muka gani annabi yusuf ya yi a ƙarshen rayuwarsa yana cewa rabbi qad ataitani min al-mulk ya allah ka bani mulki wa allamtani min ta'wil al-ahadith ka bani fassarar mafarki fatir as-samawati ya wanda ya kagi sammai wal ardi da ƙasa anta waliyyi fi dunya wal akhirah kai ne waliyina kai ne majibincin lamarina a duniya da lahira sai yace mene ya ce tawaffani musliman ya Allah ka karɓi raina ina musulmi ba ina wani abu ba ku duba fa annabin Allah ne amma yana roƙon Allah ya karɓi ransa a musulunci tawaffani musliman wa alhiqni bis salihin kuma ka riskar da ni da salihan mutane abu na bakwai da gaggawa qasrul amal a rage buri a karanta buri a takaita buri burin duniyan nan ina za ka ne ya bawan Allah duk inda za ka ko menene za ka yi wani ya yi irinsa ya ƙare kuma yanzu baya nan duk abin da kake so wani ya taɓa samunsa kuma Allah ya sa yanzu wannan mutumin ya bar duniya don haka kada ka burinka a duniya ya yawaita yadda har za ka iya kashe wani saboda duniya yadda za ka iya satar haƙƙin wani yadda za ka iya yin abin da ba daidai ba ka taƙaita burinka ba a ce kar ka nemi duniya ba ka nema gwargwadon yadda za ta yi maka amfani amma kada zuciyarka ta tafi gaba ɗayanta zuwa ga duniya a'a ka tuna rana za ta zo duk irin abin da kake da shi a duniya to za ka bar shi ka koma zuwa ga Allah Allah subhanahu wa ta'ala ga mana duniyan nan ba wani abu ce kamar wasa ce ba sai mun karanto waɗannan ayu ba saboda lokaci sannan abu na takwas al-iksaru min dhikril maut a yawaita ambato da tuna mutuwa ka yawaita tuna mutuwa cewa mutuwan nan dole ce za ta zo ka shirya baka shirya ba la'alla yau la'alla gobe tilas dai sai ta zo tunda an hada ta da ajali ajalin nan kuma ilimin sa wurin ubangiji yake ba a hannun kowa ba abu na tara ar-raja'u wa husnu dhanni billah ya zama kai mai kyakkyawan fata ne ga Allah da kuma wato kyakkyawan wato zato ga Allah subhanahu wa ta'ala cewa zai maka alheri na gaba kuma daga cikinsu abu na goma tsayawa akan sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana liman kana yarju Allah wal yawmal akhir a gani ashe duk mutumin da yake kyakkyawan fata yana fatan ya haɗu da Allah lafiya to ya bi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya dauke shi a matsayin abin koyi a rayuwarsa daga cikin abubuwan har yanzu abu na goma sha ɗaya ya zama mutum mai taimakawa mutane ne taimakon mutane yana sanya mutum ya zama ya mutu kyakkyawar mutuwa don haka karka zama marowaci karka zama mugu wanda baya son ya taimakawa kowa a'a ka zama mutum mai sauƙin hali mai taimakon al'umma za ka samu Allah zai sauƙaƙa maka Allah kuma zai taimaka maka abu na ƙarshe alibti'adu an asbabi su'il khatima ka nesanci dukkan sabubban da su ne sababi na samun mummunar mutuwa zalunci yana ciki shirka yana ciki rashin tunanin tuba yana ciki wadda in wata ranar Allah maɗauki ya ba mu dama ma tattauna kuma akan sabubban da su ne suke sanyawa mutum ya samu mummunar mutuwa a rayuwarsa muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya karɓi addu'o'inmu wajen samun kyakkyawar mutuwa da kuma mu haɗu da shi lami lafiya cikin imani da tauhidi اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين وانصر عبادك الموحدين يا رب العالمين يا ألا من روقنك حسن الخاتمة duk wanda yake zaune a wannan wuri ya Allah ka kaddara masa ka yassare masa da duk masu jin mu da kallon mu da sauraron mu Allah ka yassare wa dukkan muminai kyakkyawar mutuwa da mutuwa cikin imani mutuwa cikin musulunci mutuwa cikin tsoron Allah da takawa da kusancin samun kusancin ubangiji ya Allah muna roƙonka muna tawassali da ayyukan alheri da muke aikatawa Allah ka tabbatar mana da zaman lafiya a wannan ƙasa tamu Allah ka tabbatar mana da zaman lafiya da aminci da kwanciyar hankali Allah kuma ka taimaki shugabanninmu akan ɗaukar matakan da za su tabbatar da zaman lafiya Allah kuma ka taimake su akan ɗaukar matakan da za su tabbatar da rayuwa mai kyau ga al'ummar da suke shugabanci Allah ka ƙara musu tausayi da istiqama da tsayuwa akan tafarki Allah karka bar su da dabararsu Allah ka kintsa musu tunani Allah ka ɗora su akan tafarki madaidaici ya Allah duk mutumin da ke cikin wata damuwa a cikin musulmi Allah ka yaye masa damuwarsa Allah ka biya mana bukatunmu na alheri Allah ka sa mana albarka a wannan rayuwa Allah ka rage mana burin wannan rayuwa Allah ka kyautata mana zato gare ka Allah ka maida mu kan tafarki tafarkin ma'aiki Muhammadu sallallahu alaihi wasallam wa akhiru da'awana anil hamdulillahi rabbil alamin qumu ila salatikum yarhamukumullah